بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء 20 ga watan takwas hijira tana da 1443 wanda ya dace da 23 ga watan uku miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin tufatul hukam ya ce wa jazalil wasiyi fi manhajara ko ida'u babi malihi muhtabira wa kullu ma atlaqahu al-mahjuru fa gurmuhu min malihi al-mashhuru shine ba illa idza an ilayhi sarrafa wa fi siwa maslahatin qad atlafa wa fi luhubi wa bil la yurtada wa in ajazahu wasiyuhu madha wa fi tabarruati qad jara al-amal bi man'ihi wa la yujazu in fa'al wa zahiru safa ijaza al-huluma min ghairi hajrin fihi kulfun ulima جواز فعله بأمر اللازم لمالك والمنع لابن القاسم وبالذي على سجير مملي يقدى إذا ساه بموجب جلي وهو على حجته كالغائب إلى بلوغ إلى بلوغه بحكم واجب ويدفع الوسي كل ما وجب من مال من في أجره مهما سيمي ونزل الوسي كم سيانا ya ce wajazalin wasiyi ya halatta ga wasiyi fi manhajara cikin wanda ya jere ilau ya halatta ya bada a bayarwan ba'adi mali wani sashin dukiyar shi muktabira yana mai jarraba shi wasiyi ne kai an sa dukiyar yaro miliyan ɗari a hannunka ana nan ana nan yaron nan ya balaga kana so ka jarraba shi yayi hankali ne ka bashi dukiyar shi ko bai hankali ba kana iya tsakuran wani abu a cikin dukiyar shi ya danganta da yawan dukiyan kaga miliyan ɗari ko miliyan uku ne ko hudu ta salwanta a cikin ba wani abu bane sai ka ɗauki kamar miliyan uku ko miliyan ko miliyan hudu sai ka hada shi da wasu yan kasuwa kamar yan kasuwan mai ko yan kasuwan wani abu dai wanda ake ainihin harka ta tsada sai ka saka shi a cikin su ka ce da Allah a koya mar kasuwa sai ya je gwagwarmaya gwagwarmaya zuwa kan wata biyu wata uku sai ka waiwayi kuɗin ka ga yaya kaga anan ne za a iya gane cewa zai iya kula da dukiyan shi a bashi ko ba zai iya ba to kaga anan yace ya halatta ga wasiyyi haka kaga kaddara da zaka bashi ma ya lalata wannan dukiyar ba za ka biya ba tunda ai izini aka ma kana so ka jarraba shi ne kar ya bi wani abu kuma wajen yagan dole ka bashi abin da ba zai zamo nakasu ga wannan dukiyar ba ya danganta da yawan dukiya kaga dukiyar dama miliyan ɗaya ne to tsakuri kamar dubu talatin arba'in abin da ba zai wuce hankali ba shi yasa yace ibau babi malihi muktabara yace wa kullu ma atlafahu al-mahjuru dukkan abin da mahjuri ya halakar ya bata wa gurmuhu biyan shi min malihi daga dukiyar shi ne al-mashhur wannan shine mashhurin magana yaro karami ne ya lalatar da abin mutane ko ya bata ainihin abin mutane yaro karami ne ya lalata abin mutane ko ya ɓaci abin mutane gashi nan zahiri shi ya aikata kuma yana da kuɗi to yanzu a kuɗin shi za a ɗauka a biya ba ruwan baban shi ba ruwan danginsa a kuɗin shi za a ɗauka a biya wannan shi ne ƙa'ida shi yasa ma a fiƙin kana karantawa za ka jana duk mutumin da ya yi itirafin barna da ya aikata lokacin yana yaro ko yana mahaukaci to sai ya biya da can an taba fasa gilas din wata mota mai tsada a hausari an rasa wanda ya fasa wannan gilas din an san cillo dungur aka yi kawai wace rana bayan shekaru ba ana hira yake to ta ai lokacin muna yara da yan cilla wani dungur ya je ba yana faɗa shi kenan kama shi sai kwarai kwa saboda al-ikraru aulani da shuhudi dama ya lokacin ana tunanin bai da hankali ashe yana da hankali ma ya tabbatar da shi ne sai ya biya haka ma hukace yace tab ai irin haukan mu na da lokacin da na dokewa ne ai sai da zubarbar da hakwara sai ya biya wannan hakwara kwarai kuwa duk abin da ya aikata sai ya biya ai a lokacin hukuncin ya hukan shi kawai ba a san wanda ya yi ba yawwa illa iza ɗau'an ilayhi sarrafa sai dai idan shi ne abin sarrafahu ya sarrafa wannan abin ilaihi zuwa ga yaron ɗau'an a ɗau'an ɗin shi kai ne da kanka ka ɗauki abinka yanzu misali mukullin mota ne ka san yaro karami ne majuri kawai ka ce wai wani eh da Allah ga motar nan tuka kai mu waje kaza kawai yana tuka ya je buga ka ma yasa bai ji ciwo ba da sai ka biya ciwon yawa duk barnan da ya tunda kai ka bashi ba za a biya ba duk barnan da yaro kai ko wai ka ɗauki dubu talatin ka ce da Allah gashi ka kaiwa ne a hanya aka buge shi aka karɓe ba zai biya ba ko ya je halakar da kuɗin ba zai biya ba wa bi siwa maslahatin qad atlafa sannan inda yaron ba zai biya bayan wanda yake da dukiyan shi ya bawa yaron sannan yaron ya je halakar da dukiyan ba a maslahar kan shi ba amma yanzu misali kuɗin ka ne naira ɗari biyar ka bawa yaro ajiya yaron sai ya ji yunwa sai ya je wajen mai shayi ya sha shayi da wannan kuɗin da wannan sai ya biya eh a yi maslahar kan shi ne ko ya ga riga mai kyau ya siya da kuɗin sai ya biya duk abin da ya aikata da kuɗin ka ɗin in biya a masana'ar kan shi ne wanda in ma babu kuɗin ka ai dole zai ji a cikin kuɗin shi amar saboda haka sai ya biya amma kai ka bashi kuma ya ji halakar da ita ba abin da yake maslaha ba to wannan ba zai biya ba wa fi'luhu bi wajin la yurtara aiwatarwan yaro karami majuri ko ma'aukaci majuri ya je aiwatar da wani abu bi iwadin amma da musanye ma'ana ya ɗauki wani abin shi ya je siyar ko ya ɗauki kuɗi shi je siyo wani abu to yanzu la yurta da ba za a yarda da wannan abin da yayi ba a in amma wa in ajazahu wasiyuhu maza amma wasiyin shi ya jaza shi kenan ya zartu yanzu misali yaro karami ne yana makaranta sai aka kawo wasu littattafai masu tsada irin na biology ko na su ne haka to ya san dama suna bukata abin kuma akwai kuɗinsa sai ya je ɗauko dubu ashirin ya zo ya sai wa innan littattafan takardun ya san zai mar amfani a gaba to yanzu wannan abin da ya din a matsayin shi na majuri ba za a tabbatar ba sai wasiyin shi ya zo ya duba ya ga cewa lalle wannan abin da ya aiko mu ne ma ba zai wuce haka ba ko ya ga wani keke mai kyau yayi arha ya siya ko ya ga wani abu ne wanda yake da ya siya sai wasiyin shi da ya zo sai ya ga akwai maslaha a cikin wannan ciniki ya tabbatar shikenan ya tabbata amma ana yin raji shikenan dole in kuɗi ne kamiyar mar in kayan shi ne kamiyar mar ba zai yiwu ba shine wakilu bi wajin la yurtada ba za a yarda da aikin shi da iwar na ainihin ciniki ba sai dai wa in ajaza huwa sihu maza idan wasiyin shi ya jaza maza ya zarto amma sai dai wajen jazawan wasiyin fa dole sai yin abin akwai maslaha a ciki amma ko da wasiyin ne in ji abin ba maslaha a ciki ko ya jaza ma hukuma ba za ta bari ba kamar abin shi ne wanda zai kai dubu ɗari sai ɗauka ya je kaɗar dubu sha biyar wasiyin kuma dan mugunta da ya ce kura da shi ba na shi bane cinikin ya yi hukuma ce ji za a rusa wannan tunda ai wasiyin an baka a bisa amana wa bi tabarru'ati qaddara al-amal bi man'ihi wa la yujazu infal wa bi tabarru'ati amma cikin tabarru'at abin da yake na alheri jaral amal aiki ya gudana bi man'ihi da hana yaro yaro karami bai da daman yayi abin da yake ba wani abu zai janyo mar ba kyauta wai ya ga ana kyauta ko wani bijinta ko wani kari ya je ɗebo kuɗi shi ma ya zo kari ko wani abu to wannan wala yujazu in fa'al ba za a jaza ba kwata kwata in ya aikata dole a je a yi raddi a karɓo tunda ai ba maslaha a cikin jazawan wancan ma mun duba mun ga abin da yin akwai maslaha ne aka ce kana da daman jazawa amma a nan ba maslaha a ya fidda dukiyan shi ya je bayar ba tare da an bashi komai ba saboda haka wala yujazu in fa'al kwata-kwata in je abin tabarru'i yayi ba zai yi ba dole za a karɓo a damar da kayan shi wa zahiru sabai jazal huluma mai mabayyanin wauta wanda ainihin ya ƙetare mafarki min gairi hajirin ba tare da an hajjere min gairi hajirin fi ba tare da hajjerewa cikin shi ba to kulfun hulima sabani an santa cikin wannan misali shi sahuhu ne ga shi ya balaga ya ketare balaga babu majuri baban shi ya mutu bai sa shi hannun kowa ba hukuma ba ta hajjare shi ba a wannan tsakanin sai aikata wani abu to yanzu abin da ya aikata din nan ya za zartar ko za a bata a karbo shine kulful ulima an san sabani cikin wannan sabanin ko shine kamar ka jawazi fi'lihi bi amrin lazimin limalikin halascin aikin da ya gaba ɗaya bi amrin da umarni da al'amari lazumi mai lizimta limalikin ga imam maliki imam maliki ce duk abin da ya gaba ɗaya an jaza daga lokacin da aka hajjere shi zuwa gaba ne za a ja layi shi ne za a warware wal mar'u ibn al-qasimi hanawa ko ga ibn al-qasim ibn al-qasim yace tunda ya balaga yana wawa dukkan abubuwan da ya gaba ɗaya zuwa yanzu da za a jere shi gaba ɗaya za a lalata za a karɓo mara ainihin duke shi ina jin wannan sabanin ayan shi a baya ma duk karfi yawa kamar maimai ne wa min lazi ala sagirin mumali yuqda idza saha bi mujali bi mujibin jali yuqda ana hukunci billazi da abin da ya tabbata ala sagirin a bisa yaro karami muhimmali abin sakewa wanda ba shi da mai kula da shi yaro karami ne baban shi ya mutu ba shi da wasi sai ga wani haƙƙi ya bi kan shi to yanzu wannan haƙin za a yi hukunci in na karɓa ne dole za a karɓa idza saha idan wannan haƙi ya inganta bi mujibin jari da mawajibci wanda yake mabayyani kamar yadda muka ce yaro in yayi barna sai ya biya ba to baban shi ya mutu ya bar mar dukiya amma bai bar shi a hannun kowa ba sai yaron ya je wata barna ga shaidu ga komai to yanzu alkali zai zartar da hukunci akan wannan yaron a karɓo wannan haƙin a biya sai dai kuma a matsayin shi na yaro wa hu ala hujjatihi yana nan bisa hujjan shi ai in babba ne zai yi a zo a yi shari'a mai yiwa ya kare kanshi ko to kasancewar yaro ne kuma ga shaidu alkali zai hukunci amma zai rubuta ya ajiye mun yi hukunci fa mun karbi kuɗin gilas ɗin motan ka dubu ɗari mun baka amma duk ran da yaro ya balaga ya tada magana za a saurare shi shi kenan sai karbi kuɗi a rubuta ajiye duk ran da ya balaga ya ce shi kenan shi kenan ko ya ce an yanka ta ta yi ko kuma da abdullahi lauya miya shi kenan fa abu ya zama ɗanye dole ka dawo kotu shine wa huwa ala hujjati wannan kalga'ibi kaman fakeke wanda baya nan mutumin da baya nan aka kawo hujjoji za a zartar da hukunci a kan shi a matsayin shi na baya nan in akwai abin da za a yi hukunci a ɗauki hakin a bayar amma shi ma fadilan da ya dawo ya ce bai yadda ba ala hujjati ila bulugi shi yaron zuwa balagan shi daga yanzu zuwa balagan shi za a yi hukuncin bai hukumin wajibi da hukunci wanda yake na wajibi wayar follow shi ko kullum ma wajibi 修为。